السميع الأليم من الشيطان اللئيم الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وأنهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa mahalicinmu Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin yardarsa amincewarsa da kaddarawan sai hukunta muka kasance rayayyu a wannan safiya ta juma'a wacce ita ce juma'a ta farko a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan kuma yau muna ɗauke da azumi na uku a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran fiyayyen halitta farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yake daidai da yau ashirin daidai ga lissafin fabrairu a kalandar masu albashi shekara ta dubu biyu da ashirin da shida kuma wannan ita ce rana ta biyu a zamanmu na tafsiri a wannan shekara a cikin wannan masallaci mai albarka muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa kan yama wanda suka raya wannan masallaci da masu yin sallah a ciki da masu zama domin ci gaba da sauraron karatuttuka da ake gabatarwa Allah ya sa duka mi tarayya a cikin lada ya sa aljannan firdaus ce makoma gare mu kamar yadda muka faɗa a jiya yau za mu shiga tafsiri ga dangadan na wannan sura mai albarka suratu ali imran wato sura da take kumshe da bayanan iyalan gidan imrana wanda kuma wannan sura ɗin in ka ɗauko jerin giyan surorin alkur'ani daga sama ita ce sura mai lamba ta uku ita ce mai lamba ta kuma in ka ɗauki suratul fatiha baƙara ita ce ta uku kenan tana ɗauke da ayoyi guda ɗari biyu cip kuma ita wannan sura ɗin sura ce makkiya wato surorin makka kuma malamai suka ce yadda ake gane su shine za ka ga suna faɗa akan sanya wa Allah abokin tarayya suna yin kira akan tauhidi sallama wa Allah komai wannan shine alamu da ake gane surori makki su kuma surori madani ana gane su ne ta hanyar abubuwa da suka zo na shar'antawan dokokin Allah madaukakin sarki da kuma fada da munafakai saboda a maka ba munafiki yawa zunzurutun arna ne makiya Allah maguzawa kafirai su ne a makka amma a madina an samu yan iska wanda su suka ce bari su shiga rigar musulunci domin su yi wa musuluncin zagon ƙasa shi yasa sai ya zamo surori madani suna kunshe da bayanai da yake nuna fada da munafukai da kuma shar'anta dokoki na Allah madaukakin sarki masu yawa wannan sura kamar yadda muka ji sunanta Ali Imrana wanda a gaba za mu ji an ambaci waɗannan iyalan gida ɗin tare da cewa ba iya su kaɗai aka ambata ba amma dai wannan fifiko ne da Allah madaukakin sarki ya yi musu domin kaddara ce haka Allah madaukakin sarki ya hukunta inna Allah astafa adama wa nuhan wa ali ibrahima wa ali imrana ala alamin kaga an ambaci ambaci mutanen gida da yawa amma dai sai aka alakanta suran da iyalan gidan imrana in kana tafiya cikin suran za ka ga bayanai da suke nuni akan yin haƙuri domin tabbas in kana raye za ka ga jarabawa masu yawan gaske akwai batu kan abin da ya shafi juriya da dagiya da kuma sallamawa Allah maɗaukakin sarki domin shi ne yake amsan addu'a wanda duk za mu ji wannan ana so za ka yi addu'a ka miƙa lamuranka wa Allah maɗaukakin sarki kuma ka yadda cewa Allah ɗin ya ji zai amsa maka don haka haram ma da farko sai Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
Ubangiji Madaukakin Sarki ya buɗe wannan Sura ta iyalan gidan Imrana da abubuwan da ake kiransu al-huruful muqatta'a waɗannan haruffa da ake kiransu huruful muqatta'a ba su da ma'ana a yaren larabci sai dai da su kuma ake rubuta larabci ɗin wato su ne a baƙaƙen da ake amfani da su wurin rubutun larabci alif lam mim in ka je ka duba tafsirai na manya-manyan malamai kamar al-imamul mufassirin abu ja'far ibn jarir dabari to sun zo sukan ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah madaukakin sarki kadai ya baro kansa sanin me yake nufi da wannan tare da cewa akwai daga cikin sahabban manzon Allah akwai wani bawan Allah da ake kira sa turjamanul Qur'an habrul umma wato ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas bin abdul muttalib yace shi ya san ma'anan irin waɗannan kalmomi din kuma ma da Allah madaukakin sarki ya yi magana cewa wallazi anzala alaykal kitab minhu ayatin muhkamatin kunna ummul kitab wa ukaru mutashabihat والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب yace to shi yana daga cikin da Allah yace minhu ayatin muhkamatin hunna ummul kitab ukar mutashabihat a cikin alkur'ani akwai ayoyi da suke kamanceceniya da juna da suna iya rikitar da kwakwalwar mai fahimta idan bai gane ba kuma a ciki akwai muhukamai wanda su bayaninsu ba sai an maka sharhi ba kana kallo ka gane ina aka dosa to Allah madaukakin sarki ya yi bayanin tsarin ayoyin cewa waɗannan mutashabihat din la ya alamu ta'awilahu illallah amma sai Allah ya ce rasikuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina dan haka dan Abbas ya ce shi yana daga cikin dan shi da yazo wala ya'lamu ta'awilahu illa Allah sai ya ce rasikuna fil ilm Allah ne ya san meye ma'anar fassarar su sai kuma rasikuna fil ilm kamar irin su dan Abbas wallahu a'lam shine zai iya zuwa ya ce maka alif din yana nufin kaza lamun kaza mimun kaza amma dai a bisa jamhurin malamai sun ce kar ma ka yi garajen cewa za ka fassara waɗannan abubuwa ɗin illa iyaka abin da za ka faɗa a matsayinka na mai karantarwa a matsayinka na mai yin tafsiri sai dai ka gaya wa mutane cewa duk inda ka ga Allah maɗaukakin sarki ya buɗe sura da huruful muqatta'a to lalle ka saurari ayoyin da za su biyo bayan waɗannan huruf ɗin za ka samu ana ƙalubalantan larabawa ne da suka ce annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ƙwaƙwalwarsa ce ta sa shi ya ƙirƙiro shi ne ya yi dabara ya ƙirƙiro alƙur'ani ya ce Allah ya masa wahayi alhali ba a masa ba a ce wasu to tun da haka ne kuwa sai Allah ya kalubalance su da cewa to ai tunda Muhammadu kun zarge shi da ya kirkiro alkur'ani larabcin da kuke tutiya da shi larabci da kuke bugun kirji da shi cewa kun iya to haruffan larabcin da su aka rubuta alkur'ani in kun isa ahir ku zo da alkur'ani fa'atu bi suratin min mithlihi fa'atu bi ashari suwarin aka ce to aka ga ya musu aka ce to fa'atu bi suratin min mithlihi ku taho da sura guda ɗaya tak tunda surori goma ba za ku iya yi ba ku kawo sura guda ɗaya tilo da take kama da wanda annabi muhammad ya zo da shi a matsayin wahayi wanda kuma har gobe ba za su iya ba duk da yake an samu wasu yan iska a yan shekarun nan da muke ciki tun daga karni na ashirin zuwa na ashirin da ɗaya sun cewa za su kawo a sura a suratun min mithlihi akwai shafinsu yana nan a yanar gizo suratun min mithlihi wanda Yahudawa ne suna nan suna ta tsare-tsaren wai sai sun kawo abin da aka kalubalanci iyayensu da kakannu a baya su yanzu za su kawo. Suratun min mislihi ko kuma su ce sura like it tana nan akwai shafin su a yanar gizo sura like it.com in ka je ka ka danna za ka ga suna ta kawo surori wai suna kalubalantar kamar suna cika wannan kalubalen amma kana kallo ko ni da ban iya larabci ba na duba zan ga kurakure masu yawan gaskiya ciki ballantana kuma in ka samu masanin larabci na hakika in ya duba zai ga kurakure sun fi shurin masaki yawa wannan abin dariya ne matuka kamar yadda a baya ahalu hanifa lokacin manzon Allah yana raye sun so su yi wannan isgilanci din saboda a cikin ahalu hanifa an samu wani mutum da ake kiransa musailama wannan musailama ya kalubalanci a ƙureshawa da cewa sun mamaye komai su ne suke baiwa alhazai in sun zo aikin haji a kaba tun a wancan lokacin ana zuwa aikin haji kuma an za su zo aikin haji din mun karanta a baya ga irin abubuwan da suke yi sukan ce a cire kayan jiki a yi yawo haka wana yi da wafi a yi safa sa a yi safa da marwa babu kaya a jikin mutum saboda baka sani ba ko da haram a cikin dukiyar da ka sayi wannan kaya don haka sukan zo su cire su yi dawafi da sa'ayi tsirara a takaice dai ƙuresha su suke saukan baki su suke ba su abinci da sauransu to wannan abin sai ya saka hassada a cikin zukatan ahalu hanifa shine musailam yake cewa inna quraishun qaumun ya'tadun ƙuresha mutane ne masu kankan ba sun kanka ne komai saboda haka muna so a ce mu ma da haka sai ya bayyana ya ce shi ma annabi har ma yake cewa wato mala'ikan da yake zuwa gurin annabi Muhammad da wahayi wannan mala'ikan shi ke kawo masa wahayi to daga nan ya kama kansa shi ne wata rana sahabban manzon Allah sun dawo daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗu da musailama sai yake ce musu yau gobe Muhammad ya gaya muku suka ce ai an masa wahayin suratul fil ce suratul fil suka ce masa eh sai yi dariya ya ce kai ya ce wato Muhammadu nan da wayo yake ba mamaki dai ina ga ko dai inda gaske ne ma mala'ikan da yake kai masa wahayi nima shi yake kamo saboda nima an mun wahayin suratul fili din sai a sahabban manzon Allah suka ce to in an maka ga ya mana ya naka suratul fili take sai ya karkace yace alfilu malfilu wa ma adraka malfilu suka yi dariya kamar da muka yi dariya da suka ce kai kanka ka san mun san kai ka san mu mun gane cewa ƙarya kake yi ya za ka zo kana siffanta giwa to mu ba haka ta mu suratul filin take ba kuma suka ƙi su karanta masa saboda kar ma ya cafa ya je ƙara yaudarar wasu da wannan haka ya an saukar da suratul zariya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama musailama ya haɗu da dan yana yawan taron su ya ce me kuma sabon wahayi da aka yi muhammadu suka ce masa eh an yi masa wahayin a suratul zariyat nan ma ya tuntsire ne ya ce ka shi mala'ikan nan zan gaya masa da in zai kamo wahayi yana bambanta wa tsakanina da Muhammadu shi ne ma'amun suratul zariyatin suka ce to karanto mana taka amma da kewawa ne an ce karanto din kuma sai ya karanto karanto sai ya ce to wa zariyatu qamhan eh wal hasidati hasdan wa tahinati tahnan wal khabizati kubzan wallakimati lukman ihanatan wa samina suka yi ta masa dariya wai abin da yake fada shine Allah ya ce wasari ya ci kamhan wai Allah yana rantsuwa da masu noman alkama hasida ce hasdan yana rantsuwa da masu girbin alkama in ta nuna da gyara ta sai ya ce wallahi na ci dahanan yana rantsuwa da masu nika garin ita tsaban alkaman ta koma gari wal kabizati kubzan da kuma masu kwaba garin alkaman ayi kulli domin ayi ayi gurasa ko kuma ayi masa ko biredi dan garin alkama din da shi yake irin wannan abubuwa sai ya ce kuma wai Allah yana rantsuwa wallahi matin lukman da masu lankwama loma idan an yi gurasa da shi wato wannan musailama kenan har yau babu wanda ya isa ya kawo sura lakit din kamar yadda suke ta hakilo suke ta hankoron dole sai sun kawo saboda haka idan ka ga sura an bude ta da huruful muqatta'a to ka saurari bayanan abin da zai biyo baya in ka dauki bakara mun wani bayani a shekarun baya da Allah ce alif lam mim sai ce zalikal kitab al imran gashi to zaka yi ta bi ka yi ta bi har ka sauka kan irin su nun Allah ya ce wal qalam wama yasdurun in ka duba zaka ga ana bayani ne kan kalubalantan su cewa fa qur'ani ne aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da yaran larabci in kun isa ku larabawa ne kuna kafafa cewa muhammad ya kirkiro qur'ani to ku yo irin sa gashi nan ko ba su isa si ba har abada babu wanda ya isa shi yasa Allah ya ce fa illan taf'alu wa lan taf'alu idan ba ku aikata ba a yanzu da aka kalubalance ku tun annabi yana raye to har gaban abada ba za ku iya yi ba fattakun naran lati wa kudu hannasu wal hijara wa iddat lil kafirin ku ji tsoron wuta da aka yi tattalin ta ga kafirai makiya Allah shi yasa a nan ma da Allah madaukakin sarki ce alif lam mim sai ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu shine Allah la ilaha babu abun bauta illa huwa sai shi alhayyul qayyum rayayye tsayayye akan ayyukan bayansa sai Allah madaukakin sarki ya ce nazzala alaykal kitab mun gane bayanin ya fito fili ko an yi huruful muqatta'a aka yi kirari wa Allah sai aka tabbatar da cewa wahayin da annabi yake karanta muku ba kirkiro shi ba Allah ne ya saukar ya ce nazzala alaykal kitab shine ya saukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima baina idai mai gaskatawa game da abin da ya zo gaba gare shi wa anzala taurat kaman irin su at-taura wal linjil da linjila at-taura ta annabi Musa linjila ta annabi Isa dan Maryam min qablu hudan linnas gabanin wannan rana ko gabanin wannan zamani da ake maka wahayi na alqur'ani kana raye an yi wancan wahayi don su zamo shiriya wa mutane. Wa an al-furqan kuma Allah ya saukar da al-furqan shine naka al-Qur'ani kenan yana daga cikin sunayensa. Innal ladzina kafaru bi ayatin lahi lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah lahum azabun shadidun suna da azaba matsananciya. In ji Allah madaukakin sarki wallahu azizun zuntuqa Allah mabuwayi ne ma'abocin ramuwan gayya ga waɗanda suke aikata ba daidai ba zai ta daga musu kafa har sai in tura ta kai bango kuma sai a mayar musu da martani wanda waɗannan ayoyi guda hudu da alaramma ya karanto yanzu kamar da muka ji tarjaman su ayoyin suna kunshe da bayanai na ma'anoni masu yawan gaske idan mun duba bayan huruful muqatta sai Allah ya kawo Allahu la ilaha illa huwa wanda al'imam ibn kasir yake cewa hakika a nan ba za mu yalwata harshe ba don da tafsirinsa muke amfani ya ce ka koma a cikin suratul bakara mun yi bayani daki-daki game da ma'anan allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ma'ana ayatul kursiyu ke na wanda ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani a azamu ayatin fil qur'an aya mafi girma alkur'ani ita ce ayatul kursi saboda ambaton Allah alhayyul qayyum a ciki wanda alhayyul qayyum kamar yadda malamai suka faɗa yana daga cikin ismullahi al'azam sunayen Allah mafi girma allazi idza du'iya bihi ajaba wanda an roki Allah da su Allah yana amsawa wa idza su'ila bihi ata in an yi addu'a da waɗannan sunaye zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah yana bayyana mai addu'a din abin da ya bukata wato a fadar Allah muna fata Allah ya ba mu ikon kiyayewa saboda haka Allah ya wa kansa kirari ne cewa ba abin bauta bisa cancanta sai shi duk wani abin da muke kallon ana bautawa a yau to daman ɗayan biyu ne in ba baka bauta wa Allah ba to lalle ɗayan bautan da kake bautan shi ne to kuma duk abin da mutane suke bauta ma din sai ka duba ka gani zaka gane cewa a shiriri ta ne na rashin lissafi akwai masu bauta wa rana a yau akwai masu bauta ma wata a yau akwai masu bauta wa gunki gunkin kala kala akwai gunkin itace wanda aka sassaka akwai gunkin karfe wanda ake masa walda akwai gunkin tabo akwai gunkin masu minti wanda ake saka roduna da komai a yi a yi su kuma sai mutum ya je ya ta musu kwalliya yana bauta musu wanda wannan yana daga cikin abubuwa marasa kan gado da har a yau din nan da muke cikin karni na 21 karni na wayewa we are in the digital world ko digital age kamar yadda suke fada we are in the world of technology a rayuwarmu a yau shine duniya a tafin hannunka ne duk abin da yake shiriri ta mutane sun sani sati da ya wuce ina kallon trust tv ana magana akan kalubalen mutanen abuja da kuma uh, wato fcda haka suke kiran hukuma mai kula da raya birnin tarayya abuja ta yadda duk ministan da ya zo sai ya ta mamaye musu wurarensu na noma da gidajensu ana koransu to abin dariyan da nake so mu fada mana a nan shine ana hira da wani gashi kaman waye ya yi kwalliyarsa sosai bai yi kama da yan ƙauyen ba amma dai ɗan ƙauyen ne yana faɗa cewa tun da aka zo aka kafa birnin tarayya abuja ake ta mamaye musu wuraren bautansu shi da kansa ya ce the spirit we are worshiping mene spirit fatalwa ko me ake cewa eh fatalwoyin da muke bauta musu in ji shi yanzu duk an rurushe mana wuraren bauta ina dai za mu je na kalle shi ni kaɗai da daddare ce ka in ce amma wannan akwai soko yanzu shi da wayan sannan kuma ya yarda cewa suna bautawa fatalwa duk fatalwoyin da suke bautawa duk an rushe musu waɗannan ɗakunan bautan wurin su na noma duk an rushe sai kawai a turo gireda musamman shi wannan ministan Abuja ne yanzu dama mai taurin kai ne zai turo a zuwa faffashe musu gidaje kuma ba a ba su compensation dan jaridan ya ce masa shi jaridan dan jaridan trust tv ya ce masa kana nufin ba abin da ake baku ya ce wai suna ba da dubu saba'in dubu saba'in kuma ya ce ko zinc bandar ɗaya ba zai siya maka ba kuma haka ne wannan shi ne halin da yan yankin gurin suke ciki amma dai abin da nake so ishara ta kawo wannan bayani shine suna bauta wa fatalwowi in ji shi wannan ko john ko simon na manta bai sunansa suna bauta wa wuraren bautan su an rushe kaga ɗakin ɗakin allolin nasu an rushe Allah ya kasa ya kasa kare kansa a rushe shi ko kuma kai da kake bauta masa asuwa kai ne zaka kare shi kenan kaga akwai akwai abin dariya a ciki yawa duk wani mai bauta ma wani Allah zaka samu akwai shiriri ta a tattare da shi ha kai kanka ka ce Allah ka ne kana bauta masa kuma yana yana bugan kirji cewa waɗanda muke bauta musu duk an rushe wuraren to shi Allahnka bai kare kansa ba ga masu rushe shi to ya dai kuma zai iya kare ka Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wannan kuma sai ka bibi tarihi kaga me ya faru a a Ka'aba lokacin da Abrahat al-Ashraf ya hada rundunar sai ce zai je rushe ɗakin Ka'aba me Allah ya masa shi da suratul fil da muka yi ishara akan ta da su Allah ya turo musu ɗairan ababil suka dinga jifansu da tsakuwa kamar ƙwayan aya in tsakuwan ta faɗo a kan mahayin giwa da shi da giwon sai su koma kamar dambun nama saboda daman tsakuwan azaba ce don haka dai duk wani abin da ake bauta kuma bayan Allah bai cancanci a yi masa wannan bauta ba sannan mai bauta masa ɗin kuma ya yi asara zai kuma yi nadama da dana sani a ranar alkiyama ta yadda nadama da dana saninsa ba za ta yi masa amfani ba sai Allah ya bayanin saukan alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi ishara akan attaura da linjila littattafai ne da aka yi wahayinsu ma'annabawa da suka rigayi manzon Allah bayyana domin su karantar da mutane kuma a cikinsu akwai shiriya kamar yadda Allah ya ce a cikin attaura akwai hudan wa nur ya hukumu bi hannabiyyin wanda annabawa da suka biyo bayan annabi Musa sun ci gaba da amfani da ita har zuwa bayyanan annabi Isa ɗan Maryam har zuwa kuma lokacin da aka saukar da Alƙur'ani wanda shine a babban wahayi wanda yake tattare da sumari ko kulasa na wahayin annabawan baya kafin bayyanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ganar da mu to Allah madaukakin sarki daga ƙarshen waɗannan ayoyi guda hudu sai Allah ya yi nuni akan cewa a waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah suna da azaba mai raɗaɗi domin Allah mabuwayi ne mai azaba ta ramuwan gaya wanda wannan a fili yake idan har mutane suka ƙi ji kowa ya ƙi ji ba zai ƙi gani ba kuma suka ce ko da ya gani ba zai ga mai kyau ba saboda shi ya jawa kansa da wannan an yi gobara a kasuwar singa wanda babbar kasuwa ce a kano kasuwa ta 'yan trader kuma ana harkallan arziki a wurin na saurari jawabai da dr ibrahim adam umar dc ne game da wannan don sun je sun yi ta musu jaje wanda an yi ta musu shawarwari cewa su daina barin wuta ko kuma wani abu mai kama da wannan ake kula da socket-socket da sauransu bayan ya kare wannan bayanan sai yake cewa amma ban an yi ta barawa kuma a yi ta mabi sau yawwa idan ana ganin cewa kamar wutar lantarki ne to anan kuma sai a duba sai ya kawo wancan aya da Allah ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana yana kwashe albarkan dukiyar riba amma dukiyar da mutum yake sata a cikin abubuwan ayyukan alheri kuma Allah yana sawa dukiyar albarka ce to menene sanya wa dukiya albarka ba a nufin cewa wai dukiyar ta karu ta yi ta yin yawa tare da cewa wannan ma'ana ta yawaita dukiya yalwata ta tana daga ciki amma babban abun abin da yake muhimmi shine dukiyar taka za ta juya ta koma arziki wannan shine fasarar da shi yayi dukiyar za ta koma arziki ya ce me ake nufi dukiya ta koma arziki shine yanzu kai mai dukiya ne kana kasuwanci kuma yana nan ta yi shagon ka guda ɗaya ne iya shago ɗayan nan bai ƙari ya zama biyu ba kuma baka da extra store dan zaka samu wasu ga shagon shakare da kaya sai a zo neman wani abu su a ɗauko a store to ta yi baka da store amma sai dai arziki dukiyar taka yanzu ta amfane ka ta zama arziki kuma ta amfani danginka familin gidanku don haka Allah maɗaukakin sarki yake sai ya ɗauki mutum ɗaya shi shi kaɗai ya bashi kuɗi akwai misalai da dama wanda in ka auna ko a munin a damban ko wajen damban amma za mu yi misali da kano in ka je ka gidan khalifa ishiyaka rabiu akwai ɗansa abdulsamad ishiyaka rabiu wanda a familin gidan suna da kuɗi tabbas amma abdulsamad ɗin ya fi kowa kuɗi a gidan to Allah yana yin haka ne sai ya ci rubu da ya bashi dukiya don ya ga ya zai da danginsu masu kukan damuwa ya zai da su shi shi kaɗai ya cire shi ya zama zakka sannan don 'yan anguwansu da suke zaune a ga yaya za a yi da 'yan anguwan da duk suke fama da talauci shi yanzu ya zai musu wanda abdulsamad ishiyaka rabi wanda ake cewa buwa a yanzu shi ne mutum na hudu a kudi a najeriya ko afirka ne a afirka shi ne mutum na hudu a afirka a kudi saboda ya samu tiriliyoyin kudi a rana daya a matsayin riba to Allah maɗaukakin sarki yakan baiwa mutum ɗaya dukiya don ya ga yaya zai yi da ‘yan uwansa na farko familin gidansu, abu na biyu danginsa wanda suke nesa ba iya ba in an ce familin gida ana nufin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to nan kuma ku ‘ya'yan kawunai ‘ya'yan umomi ‘ya'yan bafanu yaya zai yi da wannan arzikin shi wurin yalwata musu alhali su waɗannan nan suna da haƙƙi a ciki in kana karanta alƙur'ani duk za ka fahimci wannan da Allah ya ce wa atizal qurba haqqahu wanda suke da alaƙa da kai ta haifayya ta yi can tattaɓa kunni ne ba ala babanka ya rusu amma kakan babanka yana raye ko kuma abokin kakan ba duk waɗannan da suke da alaƙa da ita ta haifayya suna nan ƴaƴan umomi ƴaƴan kawune ƴaƴan baffanu ƴaƴan dangi hakan nan wanda dai duk in an bincika sun haɗa dangi dangantaka da kai ya za ka yi da su sai ya ce to lalle idan ya zama mutum yana da arziki na farko a harkarsa ta kasuwa baya taimakan baya taimakawa familin gidansu ba ballantana ya ga abin ya tafi ga babban kawune ummomi da sauransu to babu shakka yam haƙullahu din Allah yana kwashe dukiyan albarkan dukiyan ba dukiyan za a kwashe ba sai turo gobara kamar makamancin wannan a nan kuma yake cewa to kuma kara musu kudin goro duka ba zai yi kace duka kuma hakan suke yi ba illa iyaka Allah ya ce wa taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum kasa me yin fitinan ta yushi shi kadai ne idan Allah ya turo bala'in a nasan sai kuma Allah ya sa sauran da suke makwabtaka da shi su ma abin ya shafe su alhali mutum ɗaya ne ya jawo wallahu ta'ala a'ala wa a'alam saboda haka dai ana buƙatan wato kulawa ta musamman na yarda da hukuncin Allah madaukakin sarki da kuma sallamawa zuwa gare shi kuma duk dokokin da Allah madaukakin sarki shimfiɗa ana buƙatar mu yi imani da su mu yi aiki da su kada mu ke kafirce musu domin kafircewa ayoyin Allah na daga cikin abin da yake jawo fushin Allah ya jarrabi mutane jarrabawan kuma kala-kala zai jarrabe mu a dukiya la tublawunna fi amwalikum wa anfusakum wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kasira sannan yace wala nabalwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshiris sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da makamantansu Allah ya tabbatar da cewa zai sarrafe mu wa nabluwakum bi sharri wal khairi fitna sharri ma ya fara ambato a jarabawa Allah zai iya jaraba ka da sharri haka kawai ba dan ya ga ya zaka yi zaka yi raki ko zaka yi gajiyawa ko zaka fara tunanin an sama kafa ko ido ko an sama hannu da makamantansu dan haka idan wasu suka takura wa musulmi kamar yadda muke kallo a yanzu an je ana ta kashe musulmin Falastinu kamar kai ne ka sayo shelters ko fiya-fiya ka je ka fesa wa sauran gidanka duka kashe haka aka dauki jinin musulmi a yankin Falastinu ba a daukan jinin musulmi a bakin komai amma a hannu guda kuma an zo ana zargin wasu 'yan siyasa a Najeriya tare da cewa mu ba su da wani amfani da suke mana waɗannan 'yan siyasa domin musamman wani guda ɗaya a jihar Kano ba na so ambaci sunansa shine wanda yake cewa zai iya cin kazan mutum la'ada waje wanda wannan zagi zagi ne na yan iska ni na jima ban jima irin wannan zagin ba sai a bakinsa ya ce ko wai ba ba ba gemu ne da kai ba ko saura ka dauko ka lankaya a wuyanka in kawo mimbari ka faɗi abubuwan da ya nuna da mu kake mu kuma muna da irin namu mimbarin na siyasa za mu hau mu ko maka kaza da kaza ya faɗi bakakin maganganu ba ɗan galewan doka ke bai ce ko ɗan kamfai kake sawa ya faɗi wannan magana ko ɗan kamfai kake sawa wato yanzu shi kuma sai gashi sun juyo kansa sun ce yana daga cikin wanda suke persecution masu me kenan da hausa masu azabtar da ko wulakantar da kiristoci saboda haka trump ya jera shi a cikin waɗanda ba za a ba su visa ba zuwa amerika sun suna da kadarori amerika duk an kwace da sauransu da yake na ga mai alfarma sarkin musulmi ya yi martani a kai ya ce ba za mu yadda ba da irin wannan magana musamman akan shi wannan mutum tare da cewa ga irin tabargazan da yi har yanzu kuma wannan tabargazan nasa yana nan recorded ana ana yawo da su a social media amma dai in ka duba abin zaka gane cewa ƙarya ne to idan aka zo ake takurawa musulmi kada mu ɗauka cewa wai gajiyawa ce ko kuma musu masu yin sun gagari Allah madaukakin sarki a'a akwai lokacin da Allah madaukakin sarki zai musu martani martanin da za su yi mamaki shi yasa Allah ya ce wallahu azizun zuntuka Allah ma abocin ramuwan kayya a lokacin da ya ga dama ba lokacin da ku kuke so ba shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da Fir'auna a ƙasar Masar ya yi ta yanka jariran yan bani Isra'ila ya ta azabtar da su annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo yana ta kokarin roƙon fir'auna ya daina azabtar da yan bani isra'ila ya ba su yancin su su zamo sun samu yanci da walwala amma fir'auna ya ki ƙarshe ma ya yi yunkurin hallaka annabi musa din da tu mabiyansa amma me allah madaukakin sarki sai ya halakar da fir'auna din da tu ma'abota fir'auna ma'ana masu goya fir'auna baya wanda kuma wannan abin a fili yake annabi musa ya yi addu'a da shi da dan uwansa haruna sun yi addu'a allah ya ce ya amsa amma ba aiwatar da amsan addu'an nan take ba sai bayan wani lokaci kafin Allah aiwatar da ita fir'aunan ya zama ya kau har ma yake cewa kam taraku min jannatin wa uyun sau da dama sun bar a lambuna ma kama ka wa uyun da, da, da idanun ma'ana da mari mari da fir'auna yake gadara da su cewa ba ni bane ubangiji go hazihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiruna ba kwa kallon ganan ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin gidana yanzu ku ba kwa gani aini ne ubangijin fir'auna ya yi kafafa da ruwa to Allah ya ce duk haka suka gudu suka bar gidajen nasu da daula da dukiya Allah ya halakar da su da zalika wa aurasnaha qauman akarina haka nan muka gadar da dukiyar tasu da gidajen nasu mutane yan baya a gaba sai Allah ya ce a lokaci yayi to zamu dakata anan sai idan Allah mai kowa mai komai ya yarda gobe za mu ci gaba daga yadda muka tsaya abin da muka faɗa ya zamo daidai Allah maɗaukakin sarki ya sami tarayya a cikin lada abin da muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara da addu'an ya cire fahimtar kurakuran a cikin zukatanmu akwai tambaya ko ƙarin bayani